الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda yake sha biyar a gaka ne ko? anya ba sha takwas ba ne ba sha takwas e wanda yake sha takwas ga wannan wata na rabi'in al'awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 441 wanda ya dace da sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya a inda muke ci gaba a cikin karatu littafin namu mai albarka al-mu'taqadu sahih na babban malamin nan abdulsalam ibn barjas rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah za mu tashi al-mu'taqadu sahih fi arkan al-iman sitta mimalit
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله المعتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر فالإيمان بالله يتضمن إخراج توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وقد تقدم بيان ذلك بل والإيمان بالملائكة يكون بالتصديق بوجودهم وما ذكر لنا من أسمائهم وما ذكر لنا من أعمالهم قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل في سؤال جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره نعم قال المصنف رحمه الله تعالى المعتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة ما لن ألا جكأنش لرحمة yake cewa ƙudiri ingantacce kyakkyawan ƙudiri cikin abin da ya shafi rukunnan imani guda shidda ku shakka babu rukunnan imani guda shidda ne dalili akan haka hadisan nan mai tsawo wanda bala'ika ya zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sifa ta mutum ya tambaye shi ma huwal iman menene imani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ya bashi amsa yace al iman an tu'mina بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره هذا سوني أركان الإيمان ولا شتى أنت يا مصر أركان سودا بندك ينهي دا أركان شيني جانب الشيء الأقوى بنجرن أبو إندي فقاري دكارفي شيني الركن arkan jam'i ne na ar-rukun idan ana son a yi jam'in shi sai a ce al-arkan rukunai an gane ɗaya ɗayan shi shine ar-rukun rukuni to rukuni shine bangaren abu inda yafi karfin yafi kwarin to imani yana da rukunai guda shidda malaci wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a al-iman billah na daga cikin jumlar kudirin ahli sunna wal jama'a na farko shine imani da Allah wa mala'ikatihi da imani da mala'ikun Allah wa kutubihi da imani da littafansa wa rusulihi da imani da manzannin Allah wal ba'thi ba'da al maut da imani da tayar da mutane bayan mutuwa wal imanu bil qadar da imani da qaddara wannan na daga cikin jumulla ƙudurin ahlus sunna wal jama'a suka yi imani da wannan rukunnan guda shidda da abinda duk suka kumsa na farko al'imanu billah a na farko al'imanu billah فالإيمان بالله يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات daga cikin rukunan nan guda shidda na farko shine imani da Allah wanda imani da Allah madaukakin sarki ya kumshi tabbatar da kadaicin Allah a cikin rububiyarsa shi kadai ne subhanahu wata'ala cikin ayyukansa shi ne mamallakin komai shi ke sarrafa komai da komai ba shi abokin tarayya cikin ayyukansa subhanahu wata'ala sannan wal uluhiyya imani da Allah maɗaukakin sarki ta ɓangaren uluhiyansa bi ma'ana babu wani abin da ya cancanta a masa bauta bisa ga gaskiya sai shi kaɗai maɗaukakin sarki sannan imani da sunayen shi da sifofin shi masu kamala sunayen shi kyawawa da sifofi masu cikakken kamala wa qad taqaddama bayanu zalik malan yace bayanin hakan ya riga ya gabata kaga bayani ya riga ya gabata mi bayani akan tauhidur rububiyya bayan shi aka zo aka yi tauhidul asma'i was sifat sannan karshe tauhidul ilahiyya wannan shine imani da Allah madaukakin sarki ka yarda da shi ta ɓangaren ayyukan shi ba shi abokin tarayya a cikin ayyukan shi ka yarda da shi kai imani da shi ta ɓangaren bauta mishi ba shi da abokin tarayya wurin bauta shi kaɗai ya cancanci abota mishi sannan kai imani da shi ta ɓangaren sunayen shi da sifofin shi masu kamala ba shi abokin tarayya cikin sunayen shi da sifofin shi masu kamala ina fata mun gane wanda duka an yi bayani dalla-dalla a cikin karatun da ya gabata abu na biyu daga cikin wannan rukunnan guda shida wal imanu bil mala'ika imani da mala'iku imani da mala'ikun Allah malam Allah shi kanshi da rahama sai yayi na biyu daga cikin arkanul iman da imani da mala'iku wanda yana yiwa malam ya yi duba ne da wasu ayoyi da suka tabbatar da wannan jerin a cikin alkur'ani mai girma ina fata mun gane duk da akwai wasu ayoyin wanda ba su gabatar da mala'iku a cikin jeri na biyu ba daga cikin arkanul iman guda shidda amma akwai wasu ayoyin da sun kumshi haka kama ayar da Allah ke cewa آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته سألا ينبي دمي ملائكه وتكيل إروان آيوين يدوبا ده حديث جبريل wanda ya tambayi annabi nawa ne rukunnan imani ko ko menene imani annabi sai ya ce mishi al-iman huwa an tu'mina billahi nabi sai ya ce wa mala'ikatihi tana yawan malam ya duba irin wanga shirin ne shi yasa yayi na biyu da mala'iku mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala halittin shi ne wanda ke wajaba akan kowane mumini ya imani da su ya imani da kasancewa akwai su yaya ake imani da su malaci ya kunu bi tasdiqi bi wujudihim imani da su yakan kasance ta hanyar gaskata samu wasu ka yarda kai imani da cewa akwai su suna nan wa ma zukira lana min asma'ihim sannan kai imani da abin da aka ambata mana na sunayensu wasu mala'ikun Allah ya ambaci sunansu to kai imani da waɗannan mala'ikun da sunayensu da Allah ya ambata koko annabi ya ambata wama dhukira lana min a'malihim haka kai imani da abin da aka ambata mana na ayyukansu su mala'iku qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace bi mana zai kafa hujja da dalili akan imani da mala'iku Allah madaukakin sarki yace amanar rasul lalle ar-rasul ana nihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi imani ya gaskata bima unzila ilaihi min rabbihi da abin da aka sabkar masa daga ubangijinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yarda ya sallama ya yi imani da duk abin da allah ya sabkar a gare shi wal mu'minuna haka masu imani ma dukansu sun yi imani da duk abin da allah ya sabkar ma manzan allah kaga sai Allah yayi na biyu da masu imani da ya nuna kusanci tsakankanin masu imani da manzon shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ce kullun kowane ɗaya daga cikin ƙungiyoyin guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masu imani amana billah sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi sun yi imani kuma da mala'ikunsa nan ne muhallu shahid a cikin wannan babin ko wannan fasalin dukansu annabi da masu imani gaba daya sun yi imani da mala'ikun Allah cewa akwai wasu bayu daga cikin halittun Allah mala'ikun shi sun imani da cewa suna nan wa kutubihi sun imani da littafin Allah da ya sabkar wa rusulihi kuma sun yi imani da manzannin shi gaba daya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace laysal birra أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ليس البر لفظ البر اسم جامع لكل خير ولكل طاعة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله لفظ البر أنا نهن كما سوناني da ya game dukkan nau'in da'a da alkhairi da an ce albirru ana nihin duk wani nau'i na da'a duk wani nau'i na alkhairi Allah ya ce laisa albirru ba dukkan nau'in alkhairi bane kakaf a ce ku fuskantar da fuskokinku a mafudar rana wal maghrib ko ku fuskantar da huskokinku a inda rana ke faduwa ba shi bane dukkanin alkhairi kakku yi tsammanin alheri ya tattare wurin ne gaba ɗaya ina fata mun gane bi ma'ana fuskantar gabas da kuke yi don yin sallah da fuskantar yamma da kuke yi don yin sallah kafin a juya alƙibla zuwa me yake ɗakin Allah ai da baitul maqdis ake kallo ina fata mun gane daga baitul maqdis aka hawwala zuwa ga ka'aba ina fata mun gane to Allah ya ce fuskantar da za ku maka'aba ko ko fuskantar da za ku ma baitul maqdis yayin yin sallah ba shi kaɗai ba ne gaba ɗayan alkhairi ya ce walakin nalbirra amma ku sani abin da ke mafi kyawo ko ko mafi game alkhairi gaba ɗaya wanda ya fi waɗannan muhimmanci duka man amana billahi shine wanda ya imani da Allah sau da imani da Allah da abubuwan da za su zo baya idan ka imani da su duka zai ja ka zuwa ga rabota zuwa shiga gidan aljanna walakin nal birra sai dai abinda ake ce ma aikin alkhairi ga mamme wanda yayi wancan muhimmanci man amana billah shine wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir sannan imani da rana ta karshe kaga nan sai Allah yayi na biyu da mi rana ta karshe bayan imani da Allah kai tsaye imani da rana ta karshe wal mala'ika da wanda ya imani da mala'ikun Allah wal kitab da littattafan Allah wal nabiyyin sannan da annabawan Allah gaba ɗaya wa fi sahihi muslim min hadith umar ibn al-khattab radiyallahu an hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim daga hadisin Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi at-tawil hadisin nan mai tsawo da kuka sani fi su'al Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin siyakin tambayar Jibril da yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil iman dangane da menene imani qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace al-imanu an tu'mina billah abinda ake ce ma imani shine kai imani da Allah wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikunsa wa kutubihi kai imani da littafansa wa rusulihi kai imani da manzannin shi wal yawmil akhir kai imani da yini na ƙarshe da zai zo shine yinin tashi alqiyama wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrih sannan kai imani da qaddara alkhairi ko sharri wannan sune arkanul iman guda shidda muhallin shahid a cikin nan shine ko muhallin shahid shine wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikunsa kaga imani da mala'iku wajibi ne ɗaya ne daga cikin rukunan imani guda shida wanda dole ne duk wanda ya imani da Allah ya imani da mala'ikun Allah وقد وصفهم الله تعالى لم يكن وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بقوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقال تعالى أيضا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وقال تعالى إن الذين عندك إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له وله يسجدون فهم عبيد لله تعالى وخلق من مخلوقاته العظيمه لا لا يستحقون شيئا من العبادة قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما قد وصف لكم نعم قال المصنف رحمه الله ما لعل يجب أن شيكي تشوى وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بقوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون حقيقة ألا مدوك كنسركي يا صفا تملائكنشي دوس صفوفي أتشكل التهنشي na daga cikin sufofin da Allah ya sifanta mala'iku da shi shine walahu man fis samawati wal ard fada Allah dai ce lahu man fis samawati wal ard nashi ne shi kadai duk abin da ke cikin sammai da kasai gaba daya mallaka Allah ne shi ya halicce su shi ke dabbara al'amuransu shi ke sarrafa su gaba ɗaya baya da abokin tarayya cikin yin haka shine walahu man fi samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin kasai lahu na shi ne shi kadai ina fata mun gane baya da abokin tarayya wa man indahu wa'anda ke wurin shi daga cikin halittun shi wanda ke wurin shi kenan wurin Allah la yastakbiruna an ibadatihi ba sa yin girman kai game da bautarsa da ibadarsa wala yastahsirun kuma ba sa gajiyawa ba sa kasawa su wani ne kenan mala'iku na daga cikin sifofin da Allah ya sifanta mala'iku da su shine ba su gajiya ba sa kasawa yayin ambatan Allah da bautar shi subhanahu wata'ala sau da lafazin al-istihsaru shine alkalal wa ta'ab kasawa da gajiyawa ina fata mun gane akan ce hasara hasara albasaru gani ya kasa ya hasuru husuran idan mutum akan ce hasara albasaru ya hasuru husuran idan nazara ko idan ta'iba min tulin nazar idan ya kasa ya gaji saboda kallo mai tsawo ya daɗe na kallon abu sai ya kasa ya gaji sai ya ce hasar albasar idanunsa sun kasa sun gajiya saboda dadewa da yana kallo shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa sun marji albasara karratain yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir wa huwa hasir zai kasa ya gajiya kenan ka dubi sama ka ƙara hangenta shin za ka ga wani baraka ko lalace a cikinta za ka gaji da kallo ka maido idan ka a gajiye ka bar sama yadda take ina fata mun gani kenan la yastahsirun ba sa kasawa ba sa gajiya wurin bauta ubangijinsu yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun suna tasbihi suna tsarkake ubangijinsu dare da rana la yafturun ba su gajiya haka Allah ya halicci mala'ikun shi zikirin Allah da yaban shi da bautar shi a wurin mala'iku ɗabi'a ce ta su yadda kasan numfashi a wurinsu ba su gashiya yana na da cikin sufafin mala'ikun Allah ba su gashiya wa ƙala ta'ala aidan Allah maɗaukakin sarki yake cewa har yanzu bal ibadun mukramun bal mala'ikun Allah ibadun bayin shi ne ba 'ya'yansa ba ne ba ba su tarayya da shi cikin komi mukramun abin karramawa abin girmamawa la yasbiqunahu bil qawl ba sa gabata Allah madaukakin sarki da magana abinda suke jira abinda Allah ya ce ba su yarda su gabaci Allah da magana wahum bi amrihi ya'malun su kam game da umarnin Allah kadai ba su bin umarnin kowa ko kansu ya amalin da shi kaɗai suke aiki yana da umarnin Allah kaɗai suke aiki ba sa aiki da umarnin wani daga cikin mutane ba sa aiki da umarnin kansu sai abin da Allah ya ce su suke aikatawa kaga wannan ma sifa ce daga cikin sifofin mala'iku ba sa gabata Allah da magana kuma ba su da ikon su aikata daidai da ƙwayar zarra kuma menene sai in Allah ya ba su da musu aikata wani wanda ba Allah ba ba zai fure su ba ku yi koyi hana su ina fata mun gane wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi lalle waɗannan da suke wurin ubangijinka la yastakbiruna an ibadatihi ba sa yin girman kai game da bautarsa wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun kuma sukan yi sukan yi tasbihi ga Allah madaukakin sarki wa lahu yasjudun ga Allah kadai suke yin sujada ba su yin sujada ga kowa sai ga Allah malaka fahum abidun lillahi ta'ala mala'iku bayu ne na Allah maɗaukakin sarki wa halkun min makhalukatihi halittu ne halitta ce daga cikin halittun Allah al'azima masu girman gaske la yastahiquna shay'an min al'ibada tare da haka ba su cancanci wani abu ba na bauta duk da girmansu ba su da haƙƙi ko guntu ko ƙwayar zarra na ibada ba abota kowa sai Allah su ma bayu ne na Allah قال تعالى الله مدوكاكين سركي يتي ويوم يحشرهم جميعا رد الله زي تارا سو غبا ديا بمعنى رد الله زي تارا كافري غبا ديا ثم يقول للملائكه sannan Allah ya ce da mala'iku a ha'ula'i iyakum kanu ya'budun a ha'ula'i shin waɗannan sun kasance suna bauta ku ne su ne suke bauta muku a gidan duniya su ku kuka yarda kuka ba su dama da lasisin su bauta muku a gidan duniya kaga magana ana washe hata ne zuwa gawa eh mun ji ba an yi kuna fahimta karatun yawwa zuwa gawa mala'iku gobe kiyama Allah zai tara kafirai gaba daya idan ya tara su gaba daya shine wa yawma yahshuruhum jami'a radda Allah zai tara kafirai gaba ɗayan su thumma yaqulu lil mala'ika sannan Allah ya ce da mala'iku ga sana suna tsatse amma Allah zai waje hazancin zuwa ga mala'ikun shi a haula'i kanu iyyakum ya'budun yanzu waɗannan su ne suka kasance suna bauta ku a gidan duniya ko kuka yarda suna bauta muku me mala'iku za su cewa قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم sai mala'iku gaba da su ce tsarki ya tabbatar maka ya Allah tsarki ya tabbatar maka ya Allah a ce kana da kishiya wanda za a haɗa ka da shi wurin bauta tsarki ya tabbatar maka ya Allah a ce mu ma an bauta mana kuma bayan ka kuma mu yarda ba zai taɓa yiwa ba subhanaka anta waliyuna kai ne majibin majibincin al'amarinmu kai ne masoyinmu da mamu da wani masoyi kamar ka min dunihim koma bayan su yaya za a yi mu ba su dama su bauta mana ya Allah sarki ya tabbatar maka ya Allah bal kanu ya'buduna aljin waɗannan mutanen ba su kasance suna bauta kowa ba sai aljanu aktharuhum bihim yu'minun mafi yawan su da da aljanu ne suka yi imani ba wai mu suke bauta ma ba Allah ya yi hakan ne da mala'ikunsa domin ya jefa ƙasƙanci da tsoro a cikin kafirai ga yadda Allah ke tattauna da mala'ikunsa suna neman me yake cewa su barrantar da kansu game da abin da ake jingina musu na bauta wanda su sun san basu cancanci bauta ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki zai ce ma annabi isa gobe kiyama a an ta kulta nas ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah shin kai ne kace ma mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka ababan bauta kuma bayan Allah Allah ya san da cewa mala'iku ba su suka fori cewa abauta musu ba ya san da cewa annabi Isa bai yi foro da cewa abauta mushi da mahaifiyarsa amma Allah zai musu hakan su rika ba da amsa gaban Allah dan wanda suka bauta musu su ji tsoro dan wanda suka bauta musu kumiyata gaban Allah gobe kiyama haka Allah subhanahu wataala zai da su gobe kiyama dan yin haka a gaban su ya fi tsananin kwankwasa zuciyarsu da firgitar da su gashi wanda kuka bauta ma kuma bayan Allah kuka rike shi Allah shi da mahaifiyarsa sun barranta da ku da abin da kuke aikatawa da su وقال تعالى من إلى آيكم وقال تعالى ألا مدعوكين سركيتي ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا كاغونا آية دمك دمك وشيتا tana bayyana mana cewa ashe lalle mala'iku bayu ne na Allah ba su cancanci mi ba bauta sau da za su barrantar da kansu gaban Allah cewa lalle kamsu ba a bauta musu ba su ba da dama a bauta musu ba wanda ya bauta musu ba su san bautar su ba da yake hukun ba su ba da dama a bauta musu sun barrantar da kansu gaban Allah cewa tsarki ya tabbatar maka ya Allah ba ka da abokin tarayya wurin bauta mu kan bun ba su dama su bauta mu a shi kaga mala'iku bayyana daga cikin bayin Allah wanda ba su cancanci ibada ba haka Allah ya ce wala ya'murakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba wala ya'murakum ba za a fure ku ba da cewa ku riƙi mala'iku da annabawa arbaban alloli kuma bayan Allah kuna bautarsu imana duk wani wanda muka turo a matsayin annabi ko manzo ba zai zo ya fure ku ba da cewa ku bauta mashi shi ko ku rika bautan mala'iku kuma bayan Allah ku riƙe su alloli a ya amurukum shin za su fure ku ne bil kufri da kafirci ba da idan antum muslimun bayan kun kasance da kuna musulmi wanda ke nuna mana shi bauta annabawa da bautan mala'iku menene kafirci ne aya amurukum bil kufri ba da idan antum muslimun ba a bautan su bayu ne daga cikin bayin Allah sai malai ce ka karanta hadisan ko وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت حديث يازو أجكين صحيح مسلم لك عائشة ألا ردأت قالت تكيتيو قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زعل الله سيراد أمنش الله سبت أغريش يجي خلقت الملائكة من نور أنهل ملائكوني دق هسكي aga sanadirin da Allah ya halicci mala'iku da shi shine mi haske wa khuliqa aljannu min marijin min nar su kuma aljannu an halicce su ne da me yake ce halshen wuta da wuta wannan halshen nan da yake tashi wuta da shi Allah ya halicce aljanna wa khuliqa wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum shi kuma adam annabi adam an halicce shi ne da abin nan da aka sifanta muku an halicce annabi da me kenan da kasa mala'iku sanadarinsu Allah ya yi su ne da haske ya halicce su aljanu Allah ya halicce su da wuta annabi adam Allah ya halicce shi da ƙasa kenan kaga dukansu gaba ɗayansu bayu ne na Allah ba su cancanci wani abu daga cikin ibada ومن صفتهم ومن صفة خلقهم خلقهم أن لهم أجنحة فمنهم أجنحة أجنحة فمنهم من له جناحان جناحان ومنهم من له ثلاثة ثلاثة ومنهم من له أربعة أربعة مم. وهكذا قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له ستمائة جناح وقد أقدره الله تعالى على التشفع على التشكل بالأجسام الحسنة كما تمثل جبريل عليه السلام لمريم بشرا سويا وكما تمثلوا لإبراهيم عليه الصلاة عندما حدوا عليه ضيوفا مكرمين وكما تمثلوا لنوح عليه السلام عندما جاءوا لإنزال العذاب لقومه لإن... لإنزال العذاب لإنزال لإنزال عذاب لقومه ونحن ذلك ورد الله على المشركين الذين زعموا أنهم بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا قال تعالى وتقدس وقالوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال تعالى فاستفسهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ثم قال تعالى عن الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن صفة خلقهم أن لهم أجنحة na daga cikin sifa daga cikin sifofin halitta ta mala'ika lalle mala'iku suna da fakafakai imana na daga cikin sifofin da Allah ya halicci mala'iku a kai suna da farkakai faminhum mallahu janahan daga cikinsu akwai mai fiffike guda biyu janahani janahan mai fiffike biyu wa minhum mallahu thalatha thalatha daga cikinsu akwai mai uku uku wa minhum mallahu arba'a arba'a daga cikinsu akwai mai hudu hudu wa hakaza haka sha'anin yake imana da cikin sifofin da Allah ya halicci mala'iku akai suna da farkakai akwai mai bibiyu mai uku uku har zuwa mai furfudu kai akwai ma mai fiye da haka qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah dukkanin nau'i na yabo da godiya sun tabbata ga Allah shi kadai fatiris samawati wal ard maqagin sammai da kasai ja'ilil mala'ika wanda ya sanya mala'iku rusulan su kasance manzanni masu kawo sako uli a jinihatin ma'abutan fuka-fukai masna bibiyu wa thulatha uku uku wa ruba da masu furfudu yazidu fil khalqi ma yasha Allah yakan dada a cikin halittu abin da ya ga dama yayi wani ya iya yi wani sama da hakan ko fiye da hakan inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki akan komai qadirun mai cikakken iko ne wannan aya kaga tana nuna mana cewa shi lalle mala'iku suna da fukafukai kuma ya danganta wani bibiyo wani uku uku wani hudhudu wani fiye da haka wa fi sahih al-bukhari hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari an ibn mas'ud radiyallahu anhu daga abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ra'a jibril ya ga mala'ika jibril bisa ga halittar da Allah ya halicce shi akai lahu 600 janah yana da firfike ɗaiɗai firfike ɗari shidda mala'ika jibril yana da fakafakai guda ɗari shidda haka annabi ya ganshi bisa ga tsarin halittar da Allah ya halicce shi akai wa qad aqdarahum Allah ta'ala ala at-tashakkul bil ajsam kuma Allah ya ba su iko ya ba su dama su ɗauki kamanceceniya na sauran jiki suna iya hawwalawa daga mala'ika zuwa ga wata halitta ta daban ina fata mun gane Allah ya ba su dama caccanzawa ala tashakkul bil ajsam al hasana hanyar ya ba su damar caccanzawa da wasu jikukuwa masu kyau su kuma wani jiki mai kyau kama ta matsala jibrilu alaihi salamu li maryama basharan sawiya kama yadda ya zoma shi mala'ika jibril ya zoma na na maryam alaihi salam da kamata mutum daidaitacce kyakkyawan mutum kamar yadda Allah ya bada labari a cikin Al-Qur'an cikin suratu Maryam wadhkur fil kitabi Maryam idh intabazat min ahliha makanan sharqiyya wattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya kaga Allah ya turma Maryam malaika Jibril da ya zo wurinta bai zo da surar shi ba ta malaika Jibril sai zo mata da sura ta mutum kyakkyawa daidaitacce me ta ce inni a'udhu bir rahmani minka in kunta taqiya me yace mata shi kuma qala a a qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki awarash kuma li yahaba laki gulaman zakiya manzo ne daga ubangijinki ba mutum bane ba bi mana mala'ika na zo ne da sako daga Allah ya miki kyautadda zakiyan tsabtataccen da mai sarki shine annabi Isa alaihi salam wanda kaga mala'iku sukan canza su zo da wani jiki wanda ba nasu wa kama tamathalu li Ibrahim alaihi salatu wassalam haka kamar yadda suka zo da sifa ta mutane wurin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sun zo wurin annabi Ibrahim da sifa da shakali irin na mutane kyawawa kame da Allah ke bada labari a cikin alkur'ani mai girma wa laqad ja'at rusuluna rusuluna ibrahima bil bushra ko qalu salaman qala salamun fama labitha an ja'a bi ijlin hanif suna zuwa wurin annabi ibrahim suka sabka suka yi sallama ya karba musu nan da nan ya zabara a gaggauce ya zo musu da dan maraki gyararre walima kuku tarban baki lokacin da ya kawo musu wannan abincin falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa lokacin da ya kawo abinci ya baje gaban mala'iku mala'iku ba su ci ba su sha ga abinci kyakkyawa ya gashe dan maraki ya kai aje gaban su hayya sai gaba wanda ya mika hannun shi zuwa ga wannan abinci sai tsoro ya kama shi sai suka ce da shi la takhaf inna ursilna ila qaumi lut kada ka ji tsoro kar hankalinka ya tashi mu manzannin Allah ne bi ma'ana mala'iku ne an turo mu ne zuwa ga mutanen annabi Lut za mu je mu hallaka su da umarnin Allah a sanadin wannan mummunan aikin da suke aikata na luwaf wanda kaga sun zo ma annabi Ibrahim da sufa ta mi ta mutane indama hallu alaihi duyufan mukramin lokacin da suka zo ran annabi Ibrahim duyufan suna matsayin baki mukramin abin karrama kama tamassalu li lutin alaihi salam kamar yadda suka zoro annabi lut alaihi salam yadda suka zoro annabi ibrahim alaihi salam haka suka zo wurin annabi lut kai da suka tashi ma daga wurin annabi ibrahim kai sai suka je alƙarya annabi lut kamar yadda Allah ya bada labari a cikin alƙur'ani mai girma ولما جاءت رسلنا رسلنا لوطا لوكacin da manzanninmu bi ma'ana mala'iku suka ji wurin annabi lut si abihim sai takura ya samu kanshi cikin damuwa da zawar da suka yi wadaqa bihim zar'a wadaqa bihim zar'a sai samu kanshi cikin kunci da damuwa a zawar da suka yi saboda mi mutanen shi ba su da aiki sai sai luwadi da 'ya'ya maza shi kuma ga shi ya bakin mutane mala'iku sun zo da kyakkyawar sura ta mutane yanzu ka ga samu kan cikin kunci da damuwa ya san abin da mutanen shi suke yi na aika aika mummuna na neman ƴaƴa maza kuma shi ga shi baki wanda yake maza ne shine si abihim wa daqa bihim zar'a wa qala hadha yawmun asib yace lalle wannan yini ne mai tashin hankali mai damuwa waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qabl kanu ya'maluna as-sayyi'at sai ga mutanen shi sun zo suna gaugawa suna sauri sun ji labarin baki kyawawa mazaje sun zo suna gauga su ji gidan annabi lot wanda kahin nan sun kasance mutane ne masu mummunan ɗabi'a suna aikata laifuka masu yawa na daga cikin mafi munin aikin su luwaɗi qala ya qaum annabi lot ya ce da su ya ku mutane na haula ibanati hunna atharu lakum ga 'ya'ya mata na daga cikin mutane na su suka fi dacewa da ku su suka fi tsarki a gare ku kuje ku aure su ku kusance su wannan shine ɗabi'a ta mutum mai kyakkyawa mai yake mutum mai kyakkyawa fitra ya nemi abin da Allah ya halatta mishi wanda ya dace da shi ga mata nan kuje ku aure su mana ya san sun kawo hari gidan shi saboda waɗannan mazajen da suka gani fattakullah yace ku ji tsoron Allah wala tukhzi wala tukhzuni fi dhayfi kada ku bakanta mini cikin baki na da suka zo mini alaysa minkum rajulur rashid shin babu wani mutum wanda yake mai kyawun dabi'u daga cikin ku shin babu wani mutum na kirki da zai dauki wannan ko ya ga masa sauran mutane su dauki wannan nasiha da nake muku qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq suka ce ai ka rage ka san ba ruwanmu da abin da ya shafi mataye ba mu da wani hakki ciki ba ruwanmu da su wa innaka la ta'lamu ma nurid kuma kai ka san me muke so kenan bakin nan dai sai sun yi mi sai sun far musu qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid annabi lutu yace law annani law anna li bikum quwwa ina ma da a ce ina da wani karfi da zan yi amfani da shi na kare ku daga wannan sharrin da kuke nema ko ya zamanto ina da wata ma'awa wadda take nesa ba za ku iya cin mana da ni da baki na bale ko walakanta ne ba qalu ya lut yana cikin wannan tashin hankalin da damu suka ce ya kai annabi lut kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka inna rusulu rabbika mu kam manzannin ubangijinka ne ba mutane bane ba mala'iku ne lan yasilu ilaik har abada ba za su cimma abin da suke so na gori ba ba za su iya ba fa asri bi halik bi ahlika qit'in min al-layl qit'in min al-layl suka ce ka fita da kai da iyalinka cikin yanki na dare wala yaltasit minkum ahadun kadayan ku ya waiwayo illa mar'atak sima tak ita za ta shiga cikin su innahu musibuha ma asabahum saboda abin da zai same su na azaba ita ma zai same ta karshe Allah ya sabko musu azaba faj'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaihim hijara kaga nan ma da suka zo mu annabi lut sun zo mishi da sifofi na mi mutane wanda kaga sana da damar shakkalawa daga wata halitta zuwa wata halitta wanda kuma Allah ya ba su damar yin haka عندما جاءوا لإنزال العذاب لقومه سنزو مش أتشكين صفة متانية عند سكزو زاس تبكر دعذاب أكم متاننشي ونحو ذلك دعبنك كما دعكم haka kaga lokacin da ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mishi ne da sifa ta mutum ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma huwa al-islam annabi ba shi labari ma huwa al-iman ko ya ba shi labari al-ihsan ya ba shi labari ya washe ne tashi al-qiyama annabi ya ce ban sani ba kai da ke tambaya ta baka fi ni sani ba in kai baka sani ba kenan ni ma ban sani ba me alamomin ta kaza da kaza da kaza da kaza ai kaga da sifan me yazo da sifan mutum bayan kwana biyu ya tahe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu hadha jibril wannan wanda kuka ga yazo mala'ika jibril ne yazo ne dan ya sanar da ku addinin ku shi yasa in na bashi labarin abin da ya tambaye ni sai ya ce sadaqta kai gaskiya ya kaga sahabbai da suka jana cewa ya jana ce annabi me yayi musulunci annabi bashi labarin sai ya ce annabi sadaqta kai gaskiya suka ce fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu sai muka yi mamakin shi shi ke tambaya kuma sai ya ce gaskiya ne wanda ke nuna ya san abin da yake tamba kenan mala'ika jibril mala ce waradda Allahu ala al-mushrikin ka karanta shi waradda Allahu ala al-mushrikin alladhina za'amu annahum banatullah Allah ya mai da martani akan mushrikan da suka riya cewa lalle mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma mata ne ta'ala Allahu Allah ya girmama ya ɗaukaka amma ya kulu zalimun game da abin da zalimai suke cewa uluwan kabira ɗaukaka mai girman gaske Allah ya tsarkaka a ciye rikida قال قال تعالى وتقدس الله مدوكاكين سركي da ya tsarkaka yake cewa wa qalu ittakhadha ar-rahman walada mushrikai da kafirai sun ce lalle Allah ya rike da Allah yana da da subhanahu bal ibadun mukramun sarki ya tabbatar ma Allah bal mala'ikun shi ba kowa bane ba ibadun bayin shi ne mukramun abin karramawa ba ƴaƴan shi bane ba Allah ya tsarkaka da a ce ya rike da la yasbiqunahu bil qawl ba sa gabata Allah da magana wa hum bi amrihi ya'malun su kuma game da al'amarin ubangiji ko foran shi shi kadai ya'maluna suke aiki ya'lamu ma baina aidihim Allah ya san abin da ke gaban su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su wa la yashfa'una illa liman irtada kuma ba sa yin ceto sai wanda Allah ya yarda a cece shi وهم من خشيته مشفقون كما سو ملائكة game da jin tsoron Allah mushfiquna suna cikin dardar da tashin hankali suna tsoron Allah sosai sosai kenan ba ƴaƴan shi bane ba kuma ba mata bane kamar yadda mushrikai suka ce ƴaƴan Allah ne kuma mata ne wa qala ta'ala Allah na cewa har ya gurin mai da martani akan mushrikai da kafiran da suke dangana ma Allah da ko ko su ce mala'iku ƴaƴa ne kuma mata na Allah Allah ce fastaftihim manzo Allah ka tambaye su ali rabbikal banatu wa lahumul banun shin in Allah ma zai rike da shin zai zabe ƴaƴa mata masu rauni su kuma su zaban ma kansu ƴaƴa maza am khalaqnal malaika ka tambaye su shin mun halicci mala'iku ne inathan a matsayin mata wahum shahiduna alhalin su suna gani bi mana yayin da muka halicci mala'iku suna halarce ne suka ga cewa mala'iku mata ne ala Allah ce ku shura innahum min ifkihim na daga cikin kiran ƙarya da suke yi ma Allah yaquluna suna cewa waladallah Allah yana da da wa innahum lakadhibun tabbat su makaryata ne Allah bai rikida ba astafal banati ala albani shin Allah in zai riki diyama zai zabi mata masu rauni akan ƴaƴa maza malakum kaifa tahkumun me ya same ku ne me ya ci hankalinku kuke irin wanga hukuncin kaddara ma Allah zai rike yaya shin zai zabi mata masu rauni akan maza bale Allah ya tsarkaka da aciya rike da afala tadhakkaru shin ba ku hankalta ku doki ba ku tunani am lakum kitabun am lakum sultanun mubin shin ko kuna da wata hujja ce bayyananna wanda ke nuna muku cewa lalle Allah ya rike da ku kuma mala'iku ayya ne na mata ayya ne mata kuma diyan Allah fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin Allah ce to ku zo da littafin ku da hujja ku da dalilin ku da ke nuna haka in dai har da gaske kuke wanda ke nuna kaga abinda suke na kiran ƙarya zuwa ga Allah cewa Allah ya rike da ko kuma rayakun Allah mata ne wannan abu ba gaskiya bane ba Allah mai da musu martani Allah ya tsarkaka ya tsabtata ya dukaka da a ce yana da da ثم قال تعالى سنة الله مدوكين سركيتي عن الملائكة جمد شأن ملائكونسا وما منا إلا له مقام معلوم mala'iku su da kansa suke cewa babu wani ɗaya daga cikinmu illa lahu maqamun ma'lum sai dai face yana da wurinsa wanda yake tsayawa don bautar ubangijinsa kuma wurin sananne ne babu wani ɗaya daga cikin mala'iku sai yana da wurin shi keɓantacce da yake bautar ubangijin shi a wurin wa inna la nahnu as-safun lalle mu ne as-safun da muke yin sahu sahu dan bauta ubangiji ba ƴaƴan Allah bane ba bayu ne daga cikin bayin shi wa inna la nahnu al-musabbihun kuma lalle mu ne masu tasbihi masu tsaftace tsarkake Allah madaukakin sarki daga dukkan tawaya ko kuma aibu sai ma ne ce منهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح له ستمائة جناح قد سد قد سد عظم عظم خلقه الأفق قد سد عظم خلقه الأفق ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ولم يره في صورته إلا ولم يره هاتين- ولم يره ولم يره في صورته إلا هاتين المرتين وأما بقية الأوقات ففي صورة رجل وغالبا في صورة دحية الكلبي قال الله تعالى في جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين عند ذي العر- ذي العرش عند ذي العرش المكين آه، عند ذي العرش مكين عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين mana ya ce rahimahullah minhum na daga cikin mala'ikun Allah jibrilu alaihi salam akwai mala'ikan da ke da sunan jibril almuwakkalu bil wahyi wanda aka wakilta wurin kawo sako daga Allah mala'ika jibril shine wanda Allah ya wakilta shi ya zamanto tsakankani tsakanin Allah maɗaukakin sarki da manzo ko annabin da zai zo a doron ƙasa shi zai zo daga sako daga wurin Allah maɗaukakin sarki qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki yace qul man kana aduwwan li jibril ka ce musu duk wanda ya kasance maƙiyi ne ga mala'ika jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah to lalle mala'ika jibril shine ya sabkar da wannan alqur'ani akan zuciyarka da izinin Allah wannan aya raddi ne akan yahudawa sun kyamaci manzancin annabi muhammad hakan ya ja su zuwa ga adawa da mala'ika jibril da ke kawo sako don me ya kawo shi ga manzan allah sai allah ya ce ka ce musu man kana aduwar da jibril da wanda ya kasance maki ne ga mala'ika jibril to su sani fa innahu nazzalahu ala qalbik mala'ika jibril shine ya sabkar da alqur'ani akan zuciyarka bi idnillahi da izinin Allah Allah ne turo shi ba shi yazo da kanshi ba ba zaɓin kanshi bane Allah ne da kanshi ya tura shi zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga Allah sai ya ambace shi mala'ikan kuma da sunan shi sunan shi wa Jibril alaihi salam وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح له ستمائة جناح manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi fil abtah wani wuri ne wanda ake ce mishi al abtah a nan gidan duniya a garin makka annabi ya ga mala'ika jibril yadda Allah ya halicce shi yana da fiffike 600 faqad sadda izamu khalqihi al ufuq saboda girman shi girman shi ya tsare sararin samaniya ta yadda idan ka daga kanka baka ganin sama sai jibril saboda girman da Allah ya mishi annabi da ya ga mala'ika jibril a- a- a wannan wurin da ake cin al'abtah saboda girman shi da ya hangi sama ya kalli mala'ika jibril girman jikin mala'ika jibril ya tare mishi ga sararin samaniya jin mala'ika jibril da faɗin shi wanda ke nuna girma na halitta na mala'ika jibril ثم رآه ليلة المعراج أيضا سنة النبي يا قار جن ملائكة جبريل بس هلت da Allah ya mishi a daren mi'raji saboda an yi isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma aka yi mi'raji da shi subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Allah ya dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa masallacin Qudus a cikin dare daya aka sha dare da shi tafiyar dare har zuwa saman bakwai aka dawo da shi yayi sallar asuba garin Makka wanda ke nuna kudura da girma na Allah maɗaukakin sarki da ikon Allah kaga in Allah ya fure ma mala'ika wa me yake ce annabi me yake ce mishi Sulaiman iska guduha shahar wa rawahuha shahar ko ba haka ba to shi ma annabi Muhammad tahiyya yayi dare guda daga Makka zuwa Baitul Maqdis tahiyya wata nawa ce sannan daga Baitul Maqdis zuwa saman bakwai tahiyya shekara nawa ce mu dai mun san tahiyya daga sama daga nan ƙasa zuwa sama ta farko tahiyya shekara nawa ce eh shekara dubu hamsin daga sama ta farko zuwa sama ta ɗaya ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana amma Allah ya je da shi daga Makka zuwa Baitul Maqdis daga nan zuwa saman bakwai aka dawo da shi a cikin wannan daren kuma ya salla asuba a garin makka sallallahu alaihi wasallam to ya ƙara ganin mala'ika jibril karo na biyu bisa ga halittar da Allah ya mishi lokacin da aka yi mi'raji da shi tayyar dare lokacin da aka hau sama da shi fi samai a cikin sararin sama kama qala ta'ala kamar da Allah ya bada labari a cikin alqur'ani mai girma wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra hakika manzon Allah ya ga mala'ika jibril nazlatan ukhra wani gani na daban banda ganin da ya mushi a gidan duniya ko a nan doron ƙasa inda sidratul muntaha ya ga mala'ika jibril ne kuma daidai sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa wanda wannan sidratul muntaha a nan ne jannatul ma'awa take kaga kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika jibril bisa ga halittar da Allah ya mishi su biyu a rayuwa ولم يره في صورته إلا هاتين المرتين bai taba ganin shi bisa ga surar da Allah ya halicce shi ba sai wannan ganin ganin guda biyu wa amma baqiyatul awqat amma ganin da ya mishi a cikin sauran lokuta fa fi surati rajulin yakan zo mishi ne a cikin sura ta mutum wa galiban fi surati dihiyatil kalbi dihiyatil kalbi mafi yawa mafi rinja yakan zo mishi bisa ga surar dihiyatul kalbi wani shahararren mutum ne kyakkyawa a garin makka in malaika juli zai zo zai zo mashi da wannan surar ta wannan mutumin ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala fi jibril Allah madaukin sarki yake cewa game da malaika jibril innahu la qawlu rasulin karim lalle shi alqur'ani mai girma magana ce ta rasulin manzo karimun mai karamci kaga sai Allah ya jingina alkur'ani ga mala'ika jibril cewa zancen shi ne duba ga cewa shi ke zauwa da wannan zancen daga Allah zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata mun gane amma asalin zancen nawa ne ne na Allah ne shi jibril dan sako ne zi quwwatin Allah ya ce mala'ika jibril ma'abucin karfin gaskiya yana da karfi inda zil arshi makin kuma shi a wurin ma'abucin al'arshi wane ne ma'abucin al'arshi Allah maɗaukakin sarki kuma shi mala'ika a wurin Allah maɗaukakin sarki ma'abucin al'arshi makinun mutum ne mai matsayi na gaske mutum ne mai girma a wurin Allah wai na ce mutum mala'ika ne mai mi mai girma manzo ne na Allah daga cikin manzanni cikin mala'iku makinun mai makana mai manzila a wurin Allah muta'in samma amin muta'in shi mala'ika jibril muta'in mai da'a ne ko ko abin yi ma da'a ne a cikin sauran mala'iku aminun kuma amintacce ne game da abin da yake zuwa da shi na wahayi baya dadawa baya ragewa abin da Allah ya bashi na sako shi yake zuwa ya kama wanda aka yi umarni cewa a kama shi a doron kasa wa ma sahibukum bi majnun lalle abokin nan naku mutanen nan naku da kuke da'awa cewa mahaukaci ne ba mahaukaci bane ana nihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laqad ra'ahu hakikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika Jibril bil ufuqil mubin a cikin sarran samaniya mubin karara yadda Allah ya halicce shi wa minhum mika'il daga cikin mala'iku akwai mika'il wanda shi mika'il huwa al-muwakkal wa huwa al-muwakkal bil qatri wa tasarifihi ila haythu amarahu Allah azza wa jalla shi mika'il shi ne aka wakilta da sabkar da ruwan sama zubo ruwa daga sama da kuma rarraba ruwa a inda Allah maɗaukakin sarki ya fura a kai wannan ruwa aikin shi kenan wazifa shi kenan Allah ya ga damar zubar da ruwa daga sama sai a tura mala'iku ya rarraba su in mala'ika mika'il ya rarraba su inda Allah yake so su sabka shi yasa kaga ai ruwa wata unguwa wata ruwa ba wata unguwa ba ai ruwa ba nan ne Allah ya ce mishi sabkar da sunan banda wannan ina fatan mun gane ko an yi so ta kasa wata kasa ba yi so wannan umarni ne da kuma foro na Allah da yake ga malaika jibril wurin raba ruwa a inda Allah ya so sabkar wannan ruwa akhraj al-imam ahmad an anas anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li jibril imam ahmad ya fitar da hadisi daga anas lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma malaika jibril mali lam ara mika'il dahikan qattu me yasa tunda nake ban taba ganin malaika mika'il yayi dariya ba fa qala sai malaika jibril ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma dahika mika'il منذ خلقت النار mika'il bai taba dariya ba tun lokacin da Allah ya halicci wuta tun nan daga wannan lokacin ya dauke dariya baya dariya wani ke nuna kenan wuta Allah kaɗai ya san abin da Allah ya tana da cikin tana azaba Allah kare mu qala Allah ta'ala fi mika'il Allah madaukin sarki yake cewa game da sha'anin mala'ika mika'il man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala فإن الله عدو للكافرين من كان عدوا لله دون دي كسانشي مكيني ga Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa kaga sunan mala'ika ya game Jibril da Mika'il amma sai Allah ya fidda su daban da nuna maka makanarsu da matsayinsu a wurin shi wa rusulihi da manzannin shi wa jibrila da jibrila wa mikala da kuma mala'ika mika'il fa inna allaha aduwwun lil kafirin to lalle Allah maki ne ga duk wanda yake kafirai kenan kaga zaka imani da mala'ika jibril da sunan shi da Allah ya ambata da mika'il da sunan shi da Allah ya ambata sannan kai imani da kowane kowane ɗaya daga cikin su ga aikin da Allah ya wakkala mishi wa minhum israfil daga cikin mala'ikun Allah akwai mala'ika Israfil, wa huwa muwakkalu bisuri shi ne wanda aka wakilta shi game da sha'anin ƙaho shi ke rike da ƙaho, yan fihi salasa na fahatin, zai yi busa a cikin wannan ƙahon busa guda uku. bi amri rabbihi azza wa jal da foron ubangijin shi madaukakin sarki nafhatal faza'i zai busa ta jin tsoro da firgici akwai lokacin da Allah zai fori malaika israfil ya busa mutane wanda ke raye da su firgici su ya mutsi shiga cikin tashi hankali wa nafakhata alqiyam wa nafakhata as-sa'q as-sa'q ko as-sa'q sannan akwai busar da zai wanda kowa zai mutu a doran kasa duk wani mai rai zai mutu wa nafkhata alqiyam li rabbil alamin sannan busar da zai ta karshe ita ce busar da kowa zai tashi ga Allah madaukakin sarki busa ta mutuwa da busa ta tashi gaba ɗaya zuwa ga Allah madaukakin sarki ko thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun malatu haula thalatha waɗannan guda ukun na mala'iku jibril mika'il da israfil ko mika da duka sunan shi ne da israfil minal mala'ikati ko humul ladina zakarahum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi min salatil layl wannan guda uku daga cikin mala'iku jibril mikael israfil sune mala'ikun da annabi ya ambata a cikin addu'a shi yayin da zai sallar dare du'a ul istiftah da annabi ke yi addu'a bude sallah sune annabi ke ambato a cikin su اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم راه مسلم إذا النبي زي صلى الدريا كان بودي صلى شي الدعاء سيشي اللهم رب جبريل ya Allah Ubangijin mala'ika Jibril wa Mika'il da mala'ika Mika'il wa Israfil da mala'ika Israfil fatirar samawati wal ard makagin sammai da kasai alimul ghaibi wash shahada masanan abin da ke boye da abin da ke bayyane anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun kai ne ke yin hukunci tsakankanin bayinka akan abin da suka yi sabani cikin su kai za ka yi hukunci gobe kiyama ta tsakankanin bayinka bisa ga abin da suke sabani a kan shi wasu sun riƙe shirka suna yi suna ga cewa suke kan daidai wasu kuma sun riƙe tauhidi suna yi suna ga cewa suna suke kan daidai kaga an samu sabani Allah shine zai yi hukunci akan bayin shi bisa ga sabanin da suka yi ihdini lima ikhtalafa fihi min alhaq bi idnik ya Allah ka shiryar da ni akan abin da aka yi sabani na gaskiya daga cikin abin biyu da izininka kaga wannan akwai tawazu a ciki kuma da neman Allah shirya ko da yaushe Allah ka shiryar da ni akan abin da aka yi sabani na gaskiyar daga cikin su wasu ce su ne ke kan daidai wasu ce su ne ke kan daidai to Allah hauda ni kan daidai daga cikin sabanin da aka yi na mutum biyu kin innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim lalle Allah kana shiryar da wanda kaso zuwa ga hanya ko ko zuwa ga hanya madaidaiciya وفي سنن النسائي حديث يا تبت في سنن النسائي عن عائشة لك عائشة رضي الله عنها ألا رأيتها أنها قالت تكي تيوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله سيرد أمت على استبتها قريشي اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر يا أبنجي أبنجي جبريل لميكائيل da Ubangijin Israfil ina neman tsarinka daga ƙuna wuta kuma ina neman tsarinka daga azabar kabari kaga nan ma annabi ya ambaci wannan mala'ikun guda uku wa minhum malakul maut daga cikin wannan mala'ikun akwai malakul maut shine sunan shi da ya tabbata a cikin alqur'ani mai girma sunan da ya zo na Isra'il ko haka suke cewa ko Azra'il ko wannan sunan hadisin da ya zo yana tabbatar da shi da'ifi ne bai inganta ba kenan shi sunan shi mafi inganci shine malakul maut wa huwa almuwakkalu bi qabd al-arwah shine aka wakkala wurin karbar rayukan mutane ko rayuka qala ta'ala Allah madaukin sarki yace qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum lalle yatawaffakum wanda ke karbar rayukan ku shine malakul maut mala'ikan mutuwan nan alladhi wukila bikum wanda aka wakilta shi a gare ku akan ku dan ya karba rayukan ku thumma ila rabbikum turja'un sannan zuwa ubangijin ku ne makomaku gaba ɗaya za ku koma wurin Allah kenan za ta shi alqiyama ku koma wurin Allah minhum mala'ikatun muwakkaluna bi hifdhi bani adama min kulli halatihi daga cikin mala'ikun Allah akwai mala'ikun da suke kiyaye banu adam suke tsaro tsare mutane daga dukkanin halayensu min hillin suna yayin cikin zaman gari wa safarin ko suna cikin fatauci wa nawamin ko yayin da suke barci wa yaqadatin ko yayin da suke farke qala ta'ala Allah mulkin sarki ce sawa'un minkum duk guda ne daga cikin ku man asarra alqawl wanda ya sirranta zance wa man jahara bihi da wanda ya bayyana shi sirri da bayyanauran Allah duk guda ne ya san me ake cewa ba abin da zai koyi gare shi wa man huwa mustakhfin bil layl da wanda ya buya a cikin duhun dare wasaribun bin nahar da wanda ya bayyana a cikin safiya lahu mu'aqibatun lalle Allah madaukakin sarki yana da mu'aqibat mala'iku masu maye majuna wa'an ga su zo wa'an ga su tafi wa'an ga su zo wa'an ga su tafi shine mu'aqibat min bayni yadayhi wa min khalfihi a gaban mutun da bayan shi yahfazunahu min amrillah suna tsare mutum min amrillah da umarnin Allah inna allaha la yughayyiru ma biqaum lalle Allah madaukakin sarki baya canza abinda mutane suke da na ni'ima da jin dadi hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canza abinda suke akai idza arada Allahu biqaumin su'a idan Allah ya nufaci mummuna ga wasu mutane fala maraddala babu wanda ya kare su da wannan abinda Allah ya nufaci su da shi wa ma lahum min dunihi min wal kuma ba su da wani kuma bayan Allah wanda yake mataimaki da zai kare su kaga wannan aya tana nuna cewa lalle Allah yana da sama da ikon da aikin su shine tsare mutane suna kiyaye mutane qala ibn abbas radiyallahu anhum abdullah ibn abbas Allah ya rada shi yake cewa fi qawlihi ta'ala game da fada Allah mudukin sarki lahu muaqibat lalle Allah mudukin sarki yana da al muaqibat sune muaqibat sune malaikatun in sha abdullah ibn abbas yahfazunahu min bayni yadayhi wa min khalfihi Allah yana da mala'ikun da suke tsare mutane ko wani mutum akwai mala'ikun da suke tsare shi suke tsare shi daga gaban shi haka suke tsare shi daga bayan shi fa idza jaa qadaruhu khallu anhu idan wata kaddara ta rage ta zo mishi wanda Allah ya kaddara ta same shi sai su bar shi sai wannan kaddara ta same shi wa minhum alkiramul katibin daga cikin mala'ikun Allah ko sun da ake ce musu alkiramul katibin wa hum alladhina yaktubuna a'malal ibad sune masu rubuta ayyukan bayu min khairin wa shar na alkhairi ne ko na sharri qala ta'ala Allah mulkin sarki ce wa inna alaikum lahafizin lalle tare da ku akwai alhafizina masu kiyaye sha'aninku da al'amuran da kuke kiraman masu karamci ne katibin masu rubuce da abin da kuke aikatawa ya'lamuna ma taf'alun sun san abin da kuke aikatawa wa qad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari annal baita al-ma'mur lalle al-bait al-ma'mur daki abin rayawa wani daki ne dake sararin samaniya fis sama'i wanda ke sama yadkhuluhu akan samu mala'ikun da suke shiga shi wa fi riwaya a cikin wata riwaya yusalli fihi akan samu mala'ikun da suke salla a cikin shi kulla yawmin saba'una alfa malakin a diyyini mala'ika dubu saba'in suke shiga shi suna yin salla ko ko suke shige shi suna yin ibada thumma la ya'uduna ilaihi ilaihi akhira ma alaihim sannan ba za su dawo zuwa gare shi ba shine karshen abin da zasu kenan kowane yini wannan mala'ikun dubu saba'in ko sai sun je sun yi sallah a ɗakin nan da ake shamshi albaitul ma'amur sannan gobe wasu ne sannan gobe ya zuwa tashin alkiyama wanda ke nuna yawa na mala'ikun Allah wa man ankara wujudal mala'ika faqad kafara bi ijma'il muslimin duk wanda ya musu ya ƙaryata samuwan mala'iku to wannan ya kafirta da ijma'in musulmi kafiri ne arne qala ta'ala Allah mulkin sarki yace wa man yakfur billah duk wanda ya kafirce ma Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzannin shi wal yawmil akhir da ranar karshe faqad dalla dalalan ba'ida hakikan ya bata bata mai nisan gaske bi ma'ana ya kafirta ya bar musulunci dole kai imani da mala'ikun Allah gaba daya kai imani da su kamar yadda Allah ya ba da labarinsu a cikin alkur'an da irin ayyukan da Allah ya raba musu kai imani da cewa babu wanda ya san adadin su saiwa sai Allah madaukakin sarki shi yasa yace wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa babu wanda ya san adadin randuna ta mala'iku ta ubangijinka sai shi kadai saboda yawan su Allah ya yi su masu yawan gaske hadisi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari yake ba sahabban shi labari yace sama ta motsa ta girgiza kuma ya cancanta ta girgiza babu wani wuri da zaka iya aza ya tsaka sifa ce akwai mala'ika a wurin ya sujuti ga Allah madaukakin sarki wanda yake nuna yawa da taro irin na mala'ikun Allah madaukakin sarki to dole ne kai imani da wa da mala'iku duk wanda ya kafirce ma mala'ika daya yace bai rada shi wannan mutum ya zama kafiri ina fata mun gane wannan kuma irin aqidar ga ta ƙaryata mala'iku balle ma mala'ika jibril idan ka karyata shi ka karyata duk wani annabi da Allah ya turo doron ƙasa sau da shi ke kawo mi shi ke kawo hai in ka ce karya ce babu shi kenan annabawa ma duka mine ne ka karyata su ka karyata manzanni gaba ɗaya kai ka karyata Allah da ya ce ya turo wa malaika shibri ina fata mun gane wanda zai nuna mana munin abin da sufaye suke a yau a cikin risala jawahirur rasail na inyas akwai na ɗalibin shi da ake ce mamman sani ya zo yana tambaye shi ya turo wasiƙa zuwa gare shi ce ya shehu akwai abin da ya ɗarme mini kai na kasa fahimta shi wai me Allah yake nihi da alƙur'ani mai girma me ake nihi da ƙur'ani ka ku ga ɗoga tambaya ya kamata mai hankali ya yi ta to amma tambayar da ya yi wannan tana da sababi aqida inyas da iri da ire-iren shi aqida ce ta cewa komi Allah ne to idan komi Allah ne me Allah yake nihi da ƙur'ani mai Allah yake ni da mala'ika jibril to mala'ika jibril kin ma Allah to kuma saboda me za a ka sako sakon wurin wa za a kai shi ko me za a yi da sakon shi yasa yake tambaye shi wa menene manufa alqur'ani gaba da mala'ika jibril sai ce mishi kai mala'ika jibril lahu ba hakika bane ko share zancen ka babu shi kawai ƙarya ce saboda abin da ya gina shi akai na cewa komai Allah ne baya tafiya tare da cewa akwai wa mala'ika dole ya kore mishi wa mala'ikar shi bai kaga wannan ko shakka babu kafirci ne irin ababen ga suna da yawa cikin littafin sufai na gaji suna cewa suna umartar mala'iku su yi kasa ko mala'ikun ma kalkashin tasarrufinsu suke su suke ce musu su yi ko su hana su yi wanda kaga wannan duka sharme ne da kama kama Allah ya shi mu ya kare mu audan bisa kan hanya ta daidai aqulu qawli hadha astaghfirullah alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah